بسم الله الرحمن الرحيم ألفية ابن مالك شرحي ابن عقيل شين ممكن تفيها كشكو طو مالا يتشي بالألف ارفع المثنى وكلا إذا بمضمر مضافا وصلا كلتا كذاك اثنان واثنتان كابنين وابنتين يجريان وتخلف اليا في جميعها الألف jarran wa nasban ba'da fathin qad ulif ibn malik yace wato zakar al musannif inji mai littafi ibn aqir mai sharha kenan rahimahullahu ta'ala ce Allah shi masa rahama anna mimma yanubu fihi al huruf an al harakat inda wato harufa suke niyaba suke zamantowa madadi ko kambacin al harakat fatha da kasra da dhamma al asba'u sitta an gane ko sunaye guda shidda mun ce kuma ana kiransu al asma'ul khamsa ko waɗansu sun maida su biyar kenan wa taqaddama al-kalamu alaiha bayani ya gabata thumma dhakara al-musanna sai ya faɗi musanna wa huwa mimma yu'rabu bil hurufi abinda ake mishi i'rabi da harafi shi ma wa hadduhu shi ko ga haddu in an ce haddu asalin al-haddu shine iyaka ko baka nan bane to al-haddu na ana nufin at-ta'rif ta'arifinsa domin shi alhaddu da at-ta'rifu suna tafiya ɗaya domin shi at-ta'rifu sanar da abu ne shi ko alhaddu saboda an sa iyaka abinda ba shi ba bai shiga cikin wannan wurin dan ka gane wa hadduhu ta'rifinsa lafzun dallun ala ithnaini duk abinda ya nuna biyu bi ziyadatin fi akhirih amma an yi mishi ƙari a ƙarshen sa ba haka kawai salihun litajridi wanda kuma salihun ya zamanto salihi ingantacce na littajiridi a tsirautar da shi shine tsirautarwa wa atafa alaihi wa utifa mithluhu alaihi kuma an ƙara tamkashi akan shi fa yadkhulu fi qawlina mallan zai maka bayani shi fi qawlina lafzun dalun ala ithnaini idan mun ka ce lafzun dalun ala ithnaini kenan zai shiga cikin magana mun ce lafzun dalun ala ithnaini al musanna nahu az-zaidani zaidu guda biyu والالفاظ الموضوع الاثنين نحو da kuma alfazun da an kaza ga abun da yake biyu shaf ya an ce shaf'u ay abu biyu ne ya dullu ala al-musanna ko ba ka nan bane to duk da yake kalma ta shaf'u mu abinda da mu an ce shafa'i da wuturi abinda mun ka sani shine sallar shafa'i da wuturi a'a ash-shaf'u duk abinda yake biyu hudu shidda duk abinda zai iya rabuwa biyu sunan shi shafa'i al-witru shine abinda yake daya makaɗaici shi yasa ka koma cikin tafsiri na mafatihul ghaib da suke kira mafatihul ghaib tafsiri na imam fakhruddin razi at-tafsirul kabir ko ba haka ba kadiba wajen wa shaf'i wal watr ko wal watr ko wal witr duka akwai kaga magana da malamai suka kawo ko maganganu da dama shafa'i wasu sun kace abinda ash-shafa'i shine mutanen duniya gaba daya al-witr sun kace annabi annabi isa saboda ko an same shi ta hanyar mahaifi da mahaifiya ko ba ka dan bane shi ko an same shi ta hanyar mahaifiya kenan shi na witri ash-shaf'i duk abinda ba Allah ba wadansu ka ce kullu ma si wallah domin ya ce min kulli shay'in khalaqana zawjayn la'allakum tadhakkaruna to shi ko qul huwallahu ahad maganganu ne da dama kuma duk suna ɗaukar su saboda mi saboda lafazin asalin shi yana ɗaukar ma'anoni daban-daban takaita fassara da ɗaya ka sani akwai matsala ina fata an fahimci ni sai in an samu dalilin da ke nuna ta wane bata shiga ba sai a yi hakuri ne tun da dalili za mu bi ba wani ba mun fahimci wannan ko wa kharaja ya fita bi qaulina da munka ce bi ziyadatin in an ƙara nahu shaf'in domin kalma ta shaf'u babu wani wanda an ka ƙara ba a ƙara al alif wan nunu ba wa kharaja bi qaulina salihin lit tajridi wanda ana iya tsirautar da shi nahu ithnani ko ba ka ba fa innahu la yusluhu li isqat ziyadati minhu shi ba ya cire mishi an gane ko in mun ce ithnani ana iya ce mishi alifon nun a ce ithnu ana cewa ithnu to kaga wannan lesa salihun littajiri la yi sulhul iskatun ziyaratun minhu ba a iya cire mishi abin nan falata ƙudu usnu kai ƙashin nan ya kawo ma wa kharaja bi qaulina wa utifa mithluhu alayhi ma salaha litajridi wa utifa ghayruhu alayhi kina abinda salaha litajridi ma'ana ana iya tajridin sa in an ce tajridi ma'ana ana iya ƙara mishi wato alif wa nun wa utifa ghayruhu alayhi kuma an ƙara wani akan sa kal qamaraini kamar an ce qamaraini fa innahu salihul litajridi ana iya wato tsirautar da shi ma'ana a maida shi mufradi fa taqulu qamarun walakin yu'tafu alaihi mughayiruhu sai dai wanda za a karawa kan shi ba irin shi bane la mithluhu ba tamkarsa bane mithlu qamarun wa shamsun wa huwa al-maqsud bi qawlihim al-qamarayn ana cewa al-qamarayn lit-taghlibi kama al-abawayn ko ba haka ba ya al-abawayn wa da uba to amma al-hali uba biyu na an fassara shi eh al-walidayn mahaifa guda biyu an gane ko amma abawaini uba biyu suka nufi kuma ko alwalide ne a'a alwalidatu walwaliduna alwalide ne ai maza na domin ita bace daban namiji daban shi yasa kan wani mai fassara ayoyi ce to ai an ce ma ana ai arorin namiji da cikin qur'ani ko ba haka nan bane tunda an ce abawaini ko ba haka ba a'a sai a ce alit taghlibina domin an ce ya bani adama la yaftinannakum ash-shaytanu kama akhraja abawaykum min al-janna nan duk tsaurin kanka ka san inda annabi adamu da shi da hawwa'u ba namiji da mace na ba da ba a samun zurriya idan sai gane lit taghlibi ake nufi mun fahimci wannan da ke ko alqamaraini ash-shaykhaini ash-shaykhaini ko ash-shaykhani an ce ash-shaykhani bi ake nufi bukhari wa muslim to ash-shaykhani bayan wannan kuma to bayan wannan ash-shaykhani in malaman tarihi na kuma da wanda ke kan zancen sahabbai in sun ce ash-shaykhani suna nuna abubakar da umar Allah ayi hattara mustalah na iya canzawa kakkate duk inda ka zo ka dabka sai a kama ka an fahimce ni alƙamaraini ana nufin wato rana da wata al'aswadan al'attamruwal abin nan ko akwai dai abubuwa da istilah yanci al'aswadan al'attamruwal mako wa ashara al-musannifu bi qawlihi al-musannifu wanda ya wallafa littafi kenan yayi ishara shi ibnu malik bil alif da yace bil alif irfa'il musanna wakila إلى أن المثنى يرفع بالألف شي سنة إذا منتو مثنى أنا بشرف على ألف وكذلك شبه المثنى ده أبن دي كما دشي وهو كل ما لا يصدق عليه حد المثنى دو أبن ده حد تعريفنا مثنى بي تبتع أكنشي وأشار إليه المصنف بقوله وكلا ده كلمة كلا فما لا يصدق عليه حد المثنى مما دل على اثنين دو أبن ده تعريف المثنى بي تبتع أكنشي مما دل على اثنين أما ينون بيو بزيادة saboda an yi masa ƙari au shibiha ko abin da ya kama da ita fa huwa mulhaqun bil musanna shi sunan shi mulhaq bil musanna fakila wakilta wathnani wathnatani mulhaqatun bil musanna su wadana an yi ilhaqin su ne an rishikar da su an hada su an gama su li'annaha la yasduqu alaiha haddul musanna domin haddi na musanna bai tabbata akan su lakin la yulhaqu kilta wa kilta bil musanna ba a rishikar da kilta da kila da kilta bil musanna abin da yake biyu illa idza udifa ila mutmarin sharadi na sai an yi idafa su zuwa ga mutmar ya zama to damiri na nahu ja'ani kilahuma kidan sai zama to kila shine fa'ili marfu'un alamatu raf'ihi al alif li annahu mulhaqun bil musanna shi ko ja'a fi'li abin nan wan nunu nunu wiqaya ko al ya'u sai zama to maf'ulun bihi ورأيت كليهما رأيت فئل وفائل كليهما مفعول به منصوب وعلامة نصبه الياء لأنه ملحق بالمثنى ومررت بكليهما مررت فئل وفائل الباء حرف الجر كليهما اسم مجرور بالباء وعلامة جره الياء لأنه ملحق بالمثنى وهو مضاف وهما ضمير متصل مبني على السكون في محل الجر بالإضافة وجاءتني كلتاهما شبه هكذا كلتا في ضمن فائلين شيء فائل مرفوع وعلامة رفعه الألف لأنه ملحق بالمثنى ورأيت كلتيهما إما تاني كما هكذا رأيت فعل وفائل كلتي مفعول به منصوب وعلامة نصبه الياء لأنه ملحق بالمثنى ومررت بكلتيهما شما مررت فعل وفائل تمن مر فعل ماضينا مرر أن يفك الإدغام تو شيني الضمير متصل مبني على الضم في محل الرفع فاعل الباء حرف الجر كليهما اسم مجرور بالباء وعلامة جره الياء لأنه ملحق بالمثنى وهو مضاف وهما ضمير متصل مبني على السكون في محل الجر بالإضافة فإن أضيف إلى ظاهر إذا أنك إضافة كلا كلتا ذو ظاهري كان بالألف رفعا ونصبا وجرا سيسو زمن تو cikin hali guda suke tabbata wato da alif suka tabbata ay raf'a su ay musu nasba ay musu jarra ba su abin gaba ja ali kilar rajulaini وكلتا الامرأتين كلتا امرأتين ورأيت كلا الرجلين وكلتا امرأتين ومررت بكلا الرجلين وكلتا امرأتين فلهذا قال المصنف وكلا إذا بمضمر مضافا وصلا kaga kila din nan idan ya zamanto an yi musu idafa ne zuwa ga mudmar in ba ga mudmar bane sai ya zamanto akan hali guda yake sai ya zamanto mabniyun ne wato ala al alif la ya tagayyar mun fahimci wannan thumma bayyana anna ithnaini wa ithnataini yajriyani majra ibnataini wa ibnataini da kalima ta ithnaini da ithnataini yajriyani suna tafiya majrabnaini wa ibnataini hukuncin su kenan irin na ibnaini da ibnataini domin shi ma kalima na ibnataini da kuma ibnaini shi ma mulhaqun ne bil musanna ba musanna bane an gane ko a su musanna ne yace fasnani wasnatani mulhaqatani bil musanna kama taqaddama wabnani wabnatani musannan haqiqatan su musannani domin suna da mufrad ana cewa ibnun sai a ce ibnani bintun an gane ko ko ibnatun za a ce ko sai a ce ibnatani duk da yake wani larabcin galibi bintun an kai cewa ko wabnatani yace thumma zakara al musannif musannif ya ambata rahimahullahu ta'ala Allah ya masa rahama kuma Allah shi muna rahama gaba daya annal ya'a takhlufu al-alif fil musanna ya'un tana mayma wato al-alif fil musanna a cikin musanna wal mulhaq wal mulhaq bihi da kuma abinda an kariskar da musanna fi halatay al-jarr wan nasb a cikin hali na jarra da nasba wa anna ma qablaha la yakunu illa maftuha duk abinda aggabanta bai zama to illa maftuh sai zai zama to maftuhi ra'aitu zaidaini kilaihima kaga ma qabla al-ya'i sai zaman tumi maftuh dalun na wa marartu biz zaidaini kilaihima wahturiza bidhalika an ya'i al-jam' abinda yasa malin yace wa ma qabla hala yakunu illa maftuhan uhturiza dan akari dan a sanya da baibiya fa inna ma qabla hala yakunu illa maksuran domin abinda aggaban jam'i an gane ko in ya zamanto ya kunce ta jam'i to abinda aka gabanta la yakunu illa maksuran bai zamanto sai maksur marartu bizaidina kaga in an ce zaidaini biyu zaidina ya zan jam'i wasa ya ci zalika mallaci kuma bayanin zai zo wa hasilu ma zakar hutu kaga inda karatun yake duk in ka ji ya ce hasilu daga nan zuwa inda magana ta tsaya nan na tatattan magana take sauran dogon bayani na ga mai son bayani وحاصل ما ذكره أن المثنى شي مثنى وما ألحق به da abin da an kari shikar da shi yurfa'u bil alif ana mishi raf'a da alif wa yunsabu wa yujarru bil ya'i ana mishi nasba ana mishi jarra da ya'u ina fata an fahimci ni wa hadha huwa al mashhur mallan ce wannan shine madhhaba shahararra was sahihu anna al i'rab fil muthanna wal muhaq wal mulhaq bihi bi harakatin muqaddaratan ala al alif raf'an wa nasban wa jarra waɗansu malamai suka ce kawai shi a filmusanna wani mulhaƙi bihi irabinsa bi harakatin muƙaddara akwai haraka wadda za a ƙaddara fataha ko kasara an gane ko ko jarra alal alifi wadda akan alif raf'an wa nasban wa jarra na fata an fice ni cikin halin raf'a da nasba da jarra wa ma zakarahu al musann wa ma zakara al musannif mi anna al musanna wal mulhaq bihi abinda mai littafi ya ambata cewa shi al musanna wal mulhaq bihi yakuna bil alifi raf'an kenan cikin ana musu rafa da alif an gane ko wal ya'i nasban an gane ko da ya'un kuma ai mishi nasba wa jarran huwa al mashhur fi lughati al arab shine zance mafi bishara a cikin yaren larabci wa min al arabi daga cikin larabawa man yaj'alu al musanna akwai wanda ke sanya nan musanna wal mulhaq bihi da kuma abin da an karshikar da shi bil alif mutlaqan shi babu maruwan shi ko da yaushe alif ne gare shi raf'an wa nasban wa jarran fa yaqulu جاء الزيدان كلاهما ورأيت الزيدان كلاهما ومررت بالزيدان كلاهما ina fata an fice shi kawai yana mishi wato akan halan guda to amma wajen i'rabi su waɗanda suke kawo ya'un da wani abu sai su ce ya'un ita ce alama wasu kuma su kaddara wato harafin i'rabi a gaban shi harafin na wawun ko ya'un din abin nan ko alif ko yawon din ya kaddara musu abin nan ma qabla alif ina fata an fince ni idan dai maganganu ne na malamai mun fahimci wannan da kyau ko sai ka gane cewa bambancin asma'ul khamsa ko asma'ul sitta da musanna su asma'ul khamsa turfa'u bil wawi ko ko turfa'u wa alamatu raf'iha wa alamatu raf'iha al wawi sannan tunsabu bil alifi wa tujarru bil ya'i ko wa tujarru wa alamatu jarriha al ya' an gane ko wa tujarru wa alamatu jarriha aliya amma al musanna shi yurfa'u bil alif ko yurfa'u wa alamatu raf'ihi al alif an gane ko wa yunsabu wa yujarru bil ya'i wala wawa fi dan mu fahimci wannan wallahu a'lam Yeah.